Allah ya tsare
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الخامس misalin biyar قول العظيم wani ba'alin malamai هو سؤال للغيب
shi tambaya ne mutum ta bakin ladabi da yake ne su wani kabilu abin da yake ne هو سؤال على أهل العلم المراد الجن على إزاء الموتى
ƙarar ba na da ra'ayi shi ne abin da yake ne قوله wannan da yake nuna da yake da yake ne mai da kabilu kuma da yake a an yi kan kuma yi kokarin da ma'ana shi abin da yake ne mai ma'ana kan kauye na ra'ayi yayin da abin da yake ne shi ne kabilu da aka wata
والوجه الثالث suka da jira أنه أراد بنفسه أن تقع cewa ya zo kuka a kan kansa وما تقع amma bai kuka ta bugajiya لكن إذا وقع dan a baji dan ai amsa ne ga aure فإزاء الموتى sai kuma yake da daga abuwa
قول النبي هذا البلاغ والسلام hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أعرفه بشكر إبراهيم yake a tsaye ne mai shakka da ne ba inda da haka ne ai kuma ko da ba wai kai yayi ba
أن يكون إبراهيم فكر wai ko da wani sai Allah Ibrahim yayi kokonto وإبعاد to kuma ni zan dawa الهواتف الكثيفة ba ba kun ji da ba sai wani ba ba take ba sai wani من هذا من da su Allah da Ibrahim in haka ne ma su mu ne a hukumar da ni dai zai yi ai ko Allah fa da da ne ba da da Allah ba su yake أنا المؤمنون بالبعث ai mun yi kike da san yawa la ya ta'ala bila ya rasul لو كان إبراهيم lura da annabi ba zai shakka كنا ولا نشرك da mu ne mu bane kamar da shakka da shi ما على أن يكون عليه wajen da kake da shi da annabi Ibrahim أو أن يميت أمته الذين يقولون يجوز عليهم الشرك ko ko da mu ko sai wanda ya da shi ko ko ko ko da su ake وأراد به التواضع ko ko da bane ko da kai ne والإخلاص da da da da tausayi أن يؤدي حكم إبراهيم idan da shi da annabi Ibrahim لا تبال هذه annabi idan hali ne أولياء ko ko da Allah shi ne idan da shi da haka وإليك ko kuma kaje to shi kenan
ما معنى قوله to me ma na fada ko da Allah yake وكنت في شك mun ga kana kai da kai kana kai ka kuma mun ka saukar alaika fa Allah zai ka ka da wanda zai kan da gani shi kan da kai منه gaban da su da meye su a da ayoyin da ne to kuma da tsoro Allah ya tabbatar da zuciyarka da tsoron to ya tarza zuciyarka wanda ba ni yan dagajin fasar biyu suke suke zuwa suke suke da suka san yan dagaji ga nan Abbas ko wani sa wai da ka tabbatar da kokonto ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya ga bayan gare shi wai dai duka kuma sai a gida da gaske shi da na bari ne kaka wannan kada wannan ya gudu zuciya misali wannan ai san ba ya da gare shi a nan ma ba ɗaya bal bal bal da ba ya ce ma annabi bai shakka ba za ka bi tambaye wa wanda ke gaba da wannan da maka da kuma da gubere da hakan ba kaza da ya kai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yi shakka ba za ka ban tambaya ba to yau shi ma kuma da ne sai ku ga akan wannan fa akan wannan kai amma su da shi ma na ayar shi da aka ce muradi dai wai ba da aka ji barku da ba kai ba da annabi a jawabi abin da kai da faɗa mu jawo Muhammadu ka faɗa da shaki in kun tafi take ka ga da take ne ya ce kun tafi an tashi an saka ta wala na da ya gani har suna dai kuma a cikin lafzar a cikin wannan ƙarin ma akwai abin da zai da wannan tawili da Allah yake a kaza ba in kuke shi ka gani Allah yake kuna shi kun kai ai ai wannan bi ne ka gani haka ku ba da Allah ba da ya gani ina zuwa muradi da kiyama ma larawa ce amma ba nan ba da Allah ba abin da Allah yake lai da da da da kai shirka da ta yi gaba ka yi mana ba da Allah ba ka da ya gani amma ina ba da Allah ba ke amma muradi wannan annabi misalin ka kar da mutum ko da abu da wannan ke mutawa da irin wannan azuna da yawa ma haka wanda za a faɗa da annaba ke ba shi yake ba bakar dan Allah yake ba ga Allah yana cewa kar da mutum kana da wanda suke da ayoyin Allah الآية هذه هو صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم قال لي تنزل فيما يكون لي هي أي كلمة أبو هريرة جوا بلي سوزي هذا كذي يكون مسيح كذي سايد هذا بلي ولا ذكر الله أبو يا جد أبو من بعد ولا هنا بلي بعد ما بعد أنا بعد مثل هذه الآية زال ولا آية ما يا فين ولا آية ولا كلمة كذا لكن ما أكثر على ديانه aka aka rama ka tambayi masa ne to to waye masa ne na'am ba nan ba wannan abu ruwa nan ai ba ba ta ba jini ba ya kan yi ya tambaya kan shi da yi da manzon Allah annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne masanin abun tambaya ba da neman labari ba ba shi da komai tambaya ba shi ba wakala yake kaga wannan ku gando wanda aka horo nan annabi da shi da tabbai wanda ke kan dalilali wanda cikin abin da Allah yake sare daga labaran al'ummai da suka shuɗe ba abin da yake ba wai abin da yake kira gare shi bane ma sai da Allah da jira ba shi ake jira tambaya ba ta tambayar da kuma da Allah ba ji ko labarai da abin da ya faru da iso shi ake jira tambaya ba abin da ya ba sai da Allah ba ba kan wannan ake jira tambaya amsal wannan fadin Allah ta'ala ka tambayi wanda aka yi ko gaban ka daga ma'aikatan da aya gari abin da ake yi da shi ai mu jirga yake yi amma shi da ba ana fuskar da jirgin ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuke yi ne kuma nan kila kuma kila kuwa ma'ana wannan ka tambaya ga wanda muka aiko gaban ka abu abu kai har da amma an man arzan amman arzan ne ba san ba ba san man arzan ba amman arzan na eh kuma da take dan shi da aka zo aka ji aka dara take da take shi sannan sai kowa fa sai fara kuma ya da yau yanzu an sanya al ya tafi kuma duna an sanya an sanya ruwan gidi ba Allah ba da zabu ta ba sai za ka ga aya abin kamar ke inkari ba kai gare ai ba sanya haka mutum ya kai wannan kila kuwa an hurma zuwa sallallahu alaihi wasallam ka tabbai annabawa yadda ya isra'i da wanda aka kai tambaye ya kai shi ne mai tsanani ne ke yin da kai da kai fatan zuwa yin tambayar sai arojo mazala ma ya ce ba zan tambaya ba na iku ba shi ke nan mata ga damar mutu ya yi su ba ta kuma zai tambaya ba na kuma da ne ba wannan ila kuwa ka tambaya a ruwan wanda muka aiko ne sun zo musu ba da da Allah ba shi ne fara ba sai ba ba na fara mujahid da zumalin sufi da lahabu da kagada Murani da wannan dai da wanda yake gaba magana da yake gaba wannan dan dan da manzala sallallahu alaihi wasallam da abin da ka aiko mai ka ji Allah Allah ta'ala bai taba yin ne abota wani wani ka ba da ɗaya da kuma ga wani Allah bai taba yin ba saboda radi da Allah da kalabawa da wadannan su a cikin fadin su wasu na bauta kuma kan da su kara musu wani zuwa ga Allah ƙarya ne wannan haka na bari Allah ta'ala wanda muka ba su sani sun yi sani cewa mun sani ne daga ubangijin ka da haƙƙi da gaskiya kar ka zama kana da su masu duk wasu ai a cikin sanin sun san kai manzon Allah ko ba su kira da wannan ba sun sani وليس المراد به خاصته wai ba ba ana cikin ko kanto ne بما ذكر ina wanda ka ambata أول a الآية cikin farko ba sai ne
ويكون أيضا على مثل ما to kuma yadda zama da irin abin da muka ba ta nan tarihi أن كل يا محمد ai ka ga musu ya Muhammadu da لو wanda yake kwanta cikin kwa kuke kwanta cikin mutanen ka to kuje kar ka zama kana da cikin masu kokarin ga ya musu دليل قوله أو da dalilin fada fada da farkon aya غير لا تكفيها ثمن yanzu na neman wani hakan da kuke wani Allah karda ya gani أن النبي صلى الله عليه وسلم ya manzo sallallahu alaihi wasallama عالم بذلك غير ai na ina tabbina da shi da wani ne ba da kansa yake
إلى ita ba وتقرير shi amri ne na takariri قوله ba fadin sa أنت قلت للناس تعبدوني وأمي إلهي ومن دون الله yanzu kai ne kace da mutane su dake ni da ni da kuma ya zaba alloli ba Allah ba قد
ai Allah zai faɗa ga zan faɗa ba علم أنه لم يكن إلى kila ba أنه ma'anarsa ما كنت في شك ai ba kuke kona ku gado ba هل ka tambaya تسمعني ka ƙara ruwa علما ka ƙara ilimi zuwa iliminka da yaƙininka إلى kila aka ce كنت تشك in ka kace kana shakka kuma in abin da muka ɗauka ka da shi da muka ji ta ka da shi أرهم to ka tambaye su ka ji ba ka gaji wani wannan ne ka tambaye su ba ka da ƙarfi da tabar su da ɗaya da ballar ka ونحن كذلك tambaya ka ji هو في أنا أمير kila aka ka shakka ke nan da yake ba wai a kan a abin da aka wata na darajarsa shi to tun annabawa da sun gabata ba an faɗi wannan a cikin tabar su
وفي أنا أمير an haka an haka dole abin wai da ta أن المراد cewa burari كنت في شك من in ka وجودها kace kana shakka a cikin wani ka shi abin da muka saukar in وإلى an ce ما معنى قوله domin ma na faɗin sa أتى إليك هذا الرجل ai yayin da ya dace ya yanke kaura daga daga taimako وظنوا أنه قد كنت suka yi zaton cewa an kare ta su kar على قراءة التهجيد kada mutum ya kare ce قلنا
kun na muka ce على ما ma'ana cikin mutanen ka ما قالته على abin da na aisha ta faɗa هذا الذي Allah ya ce Allah ya tsari ya tsari ya tafi daga Allah tsari ya tafi daga Allah ذلك الرسول yanzu ba ma ma ta sai ku kai ku kuma wannan ubangiji da ai ba zai yi ba وإنما معنى ذلك ma'ana wannan dai أن الرسل sai ma ta ومسيحه yayin da sai ji kauna sai suka yi أن من وعدوه
nasara cewa wanda Allah ya yi alƙawarin taimako daga wani yanzu din nan to sun sai sai suka suna sai suka kare ta kuma biya to yau kuma sun fara kan wannan tarihi kila kuwa tutar mutum ya kuma kan annabawa da ake nufi da ma'aika sai fatan na abbas da zahadi da ibn jubair da gaba da malamai da wannan ma'ana guda da yake kada mu yake kada mu da fata a kada mu dan haka kuma zaka ne da kada ka kada da zuciyarka daga dan malaman ka zuwa ga wanda zai gora da wani sa abinda ba zai dace da zuwa darajar malami ya bai kamata ya haka ba to ba zan annaba ya zai ba malami ya ba zai kuka ba zan annaba
وذلك ما ورد في حديث مسلم haka na zuwa abin da za su hadisi da nasira الوهي da farkon wahayi
قوله صلى الله عليه وسلم da gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da bayyana hadija
الحديث على نفسه yake la yubra an kaina ليس معناه الخوف ai hadisi da bayyana nan yana shakka bane فيما أتاه الله ni kina ruji mata a cikin abin da Allah cikin abin da Allah ya bashi بعد موته مريض bayan ya ga mala'ikan nan ولكن لعله وسيع sai dai cewa ya ji tsoro ne ألا تنتهي قوته kan ko karon zai iya daukar gogaya da mala'ika ba فأبى الوهي da da da wahayi yana san bane ya shi da ya daga ولن يستطيع قلبه da zuciya sai zama ya ya ya ya ya ya ya ya guje أو ذاك نفسه ko ran sa tafka ga abin da yake tsoro kenan هذا ala wannan لا ما ورد في صحيح abu sai abin da ya cikin sahihi ne daga ta jira hadisi أنه قاله cewa ya mutu wannan قال لسائر الملك bayan ya dubu da mala'ikan ne أو يكون ذلك ko kuma tare da zai tafi قول لسائر tun gaban gaban ne gaban da mala'ikan ne قول kuma الله تعالى kafin Allah da zai tafi annabi ne tun kafin sannan ne ake faɗa haka لأول ما وردت عليه farko abin da aka wajen gare shi daga ba abin mamaki وسلم عليه هذا dutse ya zuwa gare shi bishiya ma ta yi masallama فرأته مناماته a kuma aka ya fara ganin abubuwa a bayan cikin bacci والسباسون da sake da bisharori وما هو سوى أن يقول هذا kamar da aka yi ruwa a bayan wannan hadisi أن tsayawar jananka farko abin da aka fara nuna masa sannan aka nuna masa ba take misalin wajananka da jiwon kira gare shi alayhi salam kaza abu ba ka taɓa ganin ka gani alayhi salam ba ka ba gani abin abin abin kuma sai gani a baki ba ai ka ga ka ka taɓa ganin wannan dangane da mai gudu ta yi a gasar da gani da gani baka ce ido da ido na ba zai iya ɗaukawa a farkon hali gidan bashiriya ba ta iya ɗauka abin farko a cikin da yi da yi haka ba da rana ji Allah da ita farkon abin da aka ba da manzala sallallahu alaihi wasallam da shi daga wahayi ruqiya magaskaciya تجي من عائشة فلا بكم ما لا عندك عيسى وقالت تجي أيوة إلا لما دينا المسي تجي ذو وضع إلا أخرجا خبيرا الحديث بدوني أنت رابع ابن عباس الله يدري فيه الله لا يدون أحمقها shekara goma sha biyar ina jin nan na sautin manzansu na mala'ika ina ganin haske shekara bakwai amma ba ya ganin komai ya zara shekara takwas ana wahi gare shi ibn shaka ya zojo gaba da malamai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutum ko ta kasa ko bai jira قال سيدي ولي صلى الله عليه وسلم سيدو هنا بتي سيدي لي ديك راتو سيدي ميزا كرتا يا بتينا من حديث لنا عائشة أجي ما قال سيدي غري ذكرت سيدي غري يجي إكرام تو ربك الذي حرك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجي سيدي يا بني sai na farka daga bakina sai ka ce an su da abin da ne a zuciyata ne ko da kake yanzu ya da yanzu sa ce da yake da ni mawaki ko a ce da ni mai hadanka mutum na ce har kada kuma ya ji da wani garin har abada ce da ni mawaki da ko mai hadanka Oke, je yi misali da kuma na tsololuwa na dutse je ko kai da kai kai kan na ba ana yi suke jin ko haka ne ma da karin na da je da irin wannan da zo ne kira ina kira daga sama ya kira Muhammad kai ko manzon Allah ni ne ni ne Jibrilu ne na ga kai na ne ga Jibrilu a cikin sura wani mutum biye ya mutum da hadisi da suri ya bayyana cikin wannan cewa fadin sa da abin da ya faɗa yanda ya faɗa din nan wa din abin da nufin fadin sa da abin da ya faɗa da kuma nufin sa da abin da ya faɗa din nan da yake wai zai nufin ya wasan ce dokar sa ya ji biya mu kan kamar malaiku kuma malaiku jibril alaihi wasallam tun da manzon Allah ta'ala da daga rage da annansa da bayyana masa annansa da zaɓin da da mugarin jibril da da dabara tun kafin masa wannan ne ya faɗa misalin da abin da namun gudu kira hadiya cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da ranar hadiya ni idan na kaɗai tafi kaɗai sai ji wani kira na yi tsoro Allah ya kare zama don wani lamari ne fadin same ni ina da ruwa amma dan sada mata ya manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ranar hadiya ita ta da wani sauti na ga gona ce na zuwa wala kan faɗa ce na da haruka abin da wannan ake kawo ne ban na a cikin ba da wannan hadisai da ya inganta ba ni ba wanda za a kawo ne ya kuma fi nisa dai a ce da kuma wani ko mai halin ka da wasu da maza za a fahimci ba za a fahimci ba nan ma nan su kokon su ne na gare ta a cikin da abin da ya gani annahu kana kullu ibtida'an da ya fi bakin da cikin farkon lamarin da tun da mun gaba da kafin da annabi malaika ne tun da mun Allah ta gare shi annahu rasul ta shi manzon sa da lokacin da wannan abin suka faru kaifa to ta yaya ba ba wannan lamarin eh na kuma kuma da inganta وأما بعد إعلان الله تعالى amma bayan Allah ya sanar da shi ya sanar da shi والقائلين بالحسنة ya kuma da mala'ika لا يكون فيه رجل to wani ku kudu baya kasar ne ولا يجوز عليه شيء wani ku kudu ku shaka baya hanta baya zuwa haka gare shi in abin da aka jima gare shi ويروى ابن إسحاق ibnu ta ya rawaito da ke unansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya manzo sallallahu alaihi wasallam قال لمقابل مكة ya kasa من العين ana yin tawai da daga kan baka daga kamaka قبل أن ينزل عليه duka masu kan masa da wahayi فلما نزل عليه ya yi kare shi gare shi أصابه نار ما كان يسوء sai abin da yake yana samun sai da ne shi قال له حبيبي idan ana yin take نعم هو دون إليك من يقول zan fitar da zan fitar da daga zuwa zai maka tawai da قال sai ce ما قال amma yanzu dai ni a kana ji ko ina
حبيب حبيبك hadisin nan na hadija وأتباعها أمر جبريل jira ba da lamarin da gudu وإسرائيل da ya yi wankan da take gudu mutane malaika da kuke daji ne yake ya yi kanka نعم إنما ذلك في أجل حبيبك wannan a cikin hanyar hadija da take da wani tabbaci ba wai kake sanin ba
وقعت حتى يموت don ta tabbatar da ingancin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam على الذي يأتي wanda zaman da yake zuwa wajen nasa dinnan malaika ne ba shi ne kuma ko ke kuke kuke ga wannan لا أنها بعد ذلك من ba wai ta yi dan annaba ko wai ga ta saboda annabi ne a dan kanta ne
قبلها تبعه هذا wai zai da halitta da wannan ba na ka kai فقد ورد في حديث عبد الله bari ya zo a cikin hadisin na Abdullahi bin Muhammad بن عباس bin Yahya bin Ubada المسامي an karɓa bin Jam an karɓa ga babansa da na Aisha Allah ya tsare ta أن ورثته ga warqatu أمر خديجة ya wuri shi wani boka da ya wuri na Hadija فأمر الأمر بذلك da jaraba lamari da wannan
في حديث shi ne da ya kai na'am إسماعيل بن علي a cikin hadisin Isma'il bin Ali Hakim أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ita ta ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam يا ابن ya عمي kai Amina هل تستطيع أن تنزل لي مساعدتك in kana da ikon kamar labarin sai da da zuwa wajen nan naka ما جاءك idan yi zo maka kamar labarin sa ita shi zan ba shi labari فلما ya جاء جبريل yi da jibril ya zo أخبره sai ba ta labari su gaji ya zo sai قالت له ta ce da shi بسم الله تسقي zauna zuwa ɗakin jikina وذكر الحديث ya mutu a jinsi zuwa ƙarshe فيه
a cikin sa قالت sai ta ce هذا بسؤال shi ne wannan ba shi daji bane
نعم هذا هذا almalau wannan mala'ika mala'ika ne يا ابن ya عمي kai na amina ka tabbata ka yi bishara آمنت sai imani ne هذا يدل على أنها wannan ya jira din jira ta mai neman tabbatarwa ce ما فعلته ga abin da sai abin da sai abin dan kan da sai ba dan annabi ba ko مسلمة بإيمانها bai da imani da ne ذلك ba annabi ba dan annabi bane dan kan shi
قول محمد fadin mamar kuma في بكرة shi الوالد yake wayi من النبي صلى الله عليه abin وسلم da Allah ya yi shi إذا duk abin da بلغنا ya zama na كلنا bakin ciki دامن مرارا wanda ya zama gare shi mai sai وسيد ودامن ولا kai da ka fara da gangan da dogon dutse يقدر في هذا الأسر ki zuwa bane suka cikin asalin wannan magana ba قول محمد da fadin nan da mamaru ne ba gare shi بما بلغ ki ta yi ta yi ba kuma abin da ya san mana na'am لم يكلفه ai ne ta bai bai cikin hadisin da annabi na'am ولا بشر الوالد ya fito wa zuwa ruwaya hadisin ba ولا أن حدثه ko bai faru ba ko ne ga ba shi hadisin ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ko bai ci manzo Allah ne faɗa abin ba sai a ji ma balaga na kawai
ولا يقول kuma ga ta ce ba kuma za ta yi irin wannan magana ba sai ji har annabi ne ko za ta wannan magana مع أنه قريب ملوك da zai ga annabi ki magana ولا أنه كان أول الأمر ya kace a farkon lamari كما نزل kamar da kuka ambata فأنه بعد ذلك ko ya yi haka ne بما أعرفه من تكذيب من بلغه dan ka fita wanda hadisi wanda ya kai ta wanda ya samu da wannan labarin
كما قال تعالى kamar da Allah ya ce kamar da Allah ya ce ko kai ne kanka kanka ne hadisi gura rubu جميل من بهذا الحديث idan ba shi mai da wannan hadisi mutum ba dan baki shi za ka kanka
ويبين معنى هذا الكلام yana inda da ma'anar wannan tawili hadisi yana inda da ma'anar wannan tawili رواه الجميع wanda ke rubuta rubuto عبد da الله بن Abdullahi dan bin Muhammad dan Abdilu an ka zaka jari bin Abdullahi رضي الله عنه Allah ya tsare shi أن المشركين za mu jirgai لقد كفروا yayin da suka tara da gidan shawara بالكتاب sun yi shawara
كان النبي صلى a الله عليه cikin sha'anin mu sallallahu alaihi wasallama za a yi وسلم فقر عليه sai ga mu
إلى أن يقولوا abin ce ke wanda shi إنه كان ne ne اشتد ذلك عليه yau abin yana da gare ni وسلم ولد في sai ya rufa a cikin هذه ramin sa ya rufa a cikin dai فأتاه sai جبريل jibril ya zo yau sa قال yake يا أيها ya mai ruwa da bargo يا أيها ya kai da ruwa da bargo dai أرهابا
ko ko- ko kuma a yanzu ɗauki a makarar nan don wani lamari ne ko saboda ne daga wajen annabi sai tsoron wannan fitar da zama kuma sai gobe gini ka sai aika don kansa kuma a lokacin da abin da an hana haka ɗin ba ba su zanen ka ba za a ce don me sa yi akwai makamacin wannan gudun annabi yunus alaihi salam wurin kai ta muku masa da suke gare shi saboda abin da yake alƙawari na na nan kuna azaba da fatan Allah a cikin sha'anin annabi Yunus ya ya su nan ba za mu kunta ta gare shi ba ba na sa ai ba za mu kunta ta gare shi ba mun ce mana ya yi tsammani a cikin rahama Allah ba zai kunta ta gare shi ba amma haɗarsa a cikin fitarsa shi da kuwa ya kyau da zartarsa da ubangijinsa ya ba zai hukunta masa hukuma ba shi ubangiji kila kuwa an kuma a kaddara da rage abin da ya same shi haka kuma kila wasu muka jira da mana kaddara da rage bitin shi kila kuwa za mu rike shi da fushinsa da tafiya da yi dinnan ba tare da masa ilimi ba ibn zaid ya faɗa ma'anarsa yanzu yana cikin mazaɓin da ta gare shi nan ba abin ayyar akwai tambaya ne ولا يجوز أن يجنى النبي ba ya haɗu da shi a yin su ga annabi أن يجهل حكما a ce ya ji a cikin wata sifa da kuma ubangiji ba ya kamata a ce ya zama wata sifa kamar Allah وذلك قوله haka da fara da yake ya ce su yana da fushi da ce da yi ثابتا بقوله ai mai fushi ne da jama'a sa saboda kafirci في قوله ابن عباس sai bari ibn Abbas الدحاح da yake fadar da hafu da wadan da wadan su لا لربه أن ba ga ubangiji sai ke fushi ba يجد مبادرته لا يجوز idan fushi da Allah ai gaba da Allah وعاداته gaba da Allah kuwa a kaulata kafirci لا يجوز منهما mu ne ba sai ba بسبب to ya ko annaba الأجملة ina kuwa مستعين من قوله mai jin kunya da zama a sanye أن يسمعه su مثلا kuma da sai ya ya yi ya faɗa abin da ba haka yake ko kuma su ce su kai yake ما وردنا kuma da za su ci labari منهما kila kuwa وظاهرا يبادر القلوب mai fushi gaba a sarafuna ما أمره yin abin da ya hore shi da shi daga fuskanta zuwa hawan lamari أمره الله wanda Allah ta'ala ya horo da shi على لسان abin sanar annabi wani daban
قاله sai a tafi mutu ce da shi الذي أقوى عليه wani na mafi kafi ne gare shi daga nini da gare shi وأعلم عليه sai gani ya gare shi فرجع to shi ne sai لذلك fuska wannan ina da gudun hali da yin gudun
وله عن ابن عباس har wata kaɗan abbas ne أن الإنسان يوسف sai a aiko annabi Yunus da annabinsa إنما كان بعد أن نبذه ai ya kace bayan sun kibi ya jefa da shi ne واستدل من الآيات بقوله an gama hujja da fadin Allah ta'ala da yake فنبذناه kuka jefa da shi a jeji ko wata ke shi ba shi da lafiya wa abbatala alaihi jannatan ne kuka kuka tsira da bidiya daga yakin فأرسلناه ko kuma Allah ta rubuta wa Allah Allah kaga sannan kaga duk bayan wannan sannan Allah ya koyi na'am
ويستدل أيضا بقوله ana gama hujja da fadin ko ba tana ce da fadin sa لا تكون صاحبه kar da kama mutum jini ولا كان الاستاذ ya mutum sa ثم قال sannan sai ce فاتباه ربه sai ubangiji sai ya zabe shi له من ya sanya shi na da cikin mutane kirki كل هذه to sai wannan kisa ta zama haka ne ai da yayin nan tun kafin Allah ta sai abin ya faru ke nan ita wannan kisa الإنجيل idan aka ce kuma
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم domin ma na fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake إن الإنسان akan yi yanki a kan zuciya ta عز وجل mai mugabar Allah a kowane wuri ne aka mara sai da dalilin marra a cikin wata a cikin wata hanyar hadisin al'adami a cikin wuri sama da saba'in din marra to ka ga ma dan wa ka ji tsoro ya ya ka ga zuciyarka wannan wannan gai wannan jiri wannan yanki ya zama kar ka dauka wasu ne ko ko kwanto ne wai ya ba shi wuce manzo Allah kada kada wannan yi wuce ka ba abin abin da ke gari a cikin wannan abin da ke da zuciya ya rike shi ko abu bai da jifa wannan asalin sa daga jirgin sama ne shi da jirgin da jirgin da yaba sama wani da kuma ke gairu gairu wani abu ne yake da zuciya amma ba yake da rubba kamar da kamar jirgin da yaba da ne kara kara wanda yake biya a sama amma amma bai hana cikin rana kuma kana da rana cikin rana cikin sama yake haka na ba za mu yi da galizin ba yau ana yi karin zuciyarsa a ce wai shugabannin mara ko sama da haka ko sama da shugabannin mara ba za mu yi wannan ba a cikin wani don cewa ni ba da ba a cikin da su kila mara ba ba ba wai yi ga wannan yi ga ake karin mara ba ana yi da sai yin gari su ne dan da mutum da zai gudace wai su da ne ke yi wanda muka ambata wanda shi ne yawancin rawayin da muka da muka aka faɗa wannan adadi ne ke ba shi ne ɗarin ba gaini ɗin bane gaini ɗarin sai man fata zama da wannan gaini ɗin zuwa ilu ne zuwa zuwa rafkara na zuciyarsa da yake yake na rai da rafkar wata ga gabanin gawar amurkirin Allah da barin ganin da ubangiji daga wanda abin da aka illa ga manzon sallallahu alaihi wasallama da gogaya da mutuntaka da siyasa na al'umma da gogaya da ahali da gogaya da wanda zai wanda zai zoji da nan da baki da magana nan tarai da abin aka lafa maza daga wahalar tabbatin sala da wahalar ɗaukar amana shi duwan a cikin waɗannan abubuwa misala shi ne ubangiji da yake da ubangiji malika bauta bauta bauta malikinsa sai dai ya ce misala da wajen mafi ɗaukar halitta a wajen Allah a daraja mafi ɗaukar a daraja mafi ɗaukar sani halin da ta gani ya hukunta zuciyarsa da hukunta bakin cikinsa da kaɗai da da ubangijinsa da fuskantar da da kunne da baki da samun tsanaka shi ne mafi ɗaukar halayen da guda biyu. Manzana sallallahu alaihi wasallam ya ga halin fatarar da na gare ta da shekarar da wajen da ya ga wani kamar tawaya ne daga madaukakin halin sa kuma sauka wa kasar tsakar tsakar tsakar tare daga madaukakin darajar sa da zai da mugamar ana daga wannan wannan shi mafi mafi ɗaukar ta kafin wannan hadisin mafi tare da kuma Izuwa ma'ana abin da muka yi ne gari muka yi ne gari yau shi ma mutane suka karkata daga mutane kuma sun kewa ya daura da shi kuma ba mu ba mu ba mu ta ciwo kewa bi akume bai zo ba mun kuma da mai zuban ma'anarsa muka mun yaya maganar da mai neman fa'ida abinci ne a bisa halittar da fatara da raukana da raukanwa ba ta mafi ita da ake ba abin da abin da zai zo wata jama'a ta da ni da kuma zuwa suka ta da shugunan tufaye da wanda ya bari da ƙarfe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ha za ka irin wannan ba ki ɗaya ce manzo Allah ya ƙarfe gaba irin wannan abubuwa yake wa haji ayi a ce ya halatta ka cikin halin wakalwa ko halin yin ko yankewa na fitara na zuwa wayi a cikin yana cikin hali cewa ma na hadisin dai abin da zai zimma da hadarin sa ya wuce gole ya tattara mutum da sa daga labar umma sai ta ruwa kai ta shi bayyana su baki su saboda yayi masu yin da su saboda yawan tausayin da alayhi na umma kasa su je yawon gahara a suka ce dai da ya ga zama a nan abin da zuciyarsa ne shi ne abin da ke nutsuwa da suke rin zai ce masa da Allah ya ce da kira da hu alayhi kaga Allah ya da dukkan su alayhi gare shi sai ke yin kibar da Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da bayyana wa ubudiyya ta kan ubangiji da bukatuwa ibn Allah ya ce ne da kibarin da da bikin da wai wanda ba da aikin wannan ta aikata wani ba umma zai tabbata da ta yi istighfari wannan bai ba wannan da yake suna sanin tsoro ba sa kakata zuwa abin amma kuma zai kuma hadisin wannan wannan igatu ba ana cikin ba ne ke igatu wani wannan igasa ta zama wannan gaidu da muka faɗa halin tsoro ne da girmamawa da suke nufin zuciyarsa to zai nemi gafarar Allah a yi kan godiya ga Allah dan da zuwa ga godiya Allah kamar da mana cikin sun da ibada yanzu ba ranar ba mai godiya ga Allah ba ai wa da wani musafu na karshe za a dauki abin da aka ruwato a cikin ba ruwan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka yi yanki a zuciya da a cikin wuni saboda sauyin maza sai da gafar Allah ko maka yi idan kace to sai ma rabbul Allah ta Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Allah ya zo ya ka ya ka da sabu duniya kar ka makara da duniya ne to ni ma da wannan kuma da fatan da yana da Nuhu Allah alaihi salam kar ka tambaya abin da ba sai gare ka akan sa ne ne ba ka da makara da duniya ne to dan wasu kuma sai muka da abin da aka faɗa kace to za a yi wa ya cikin mutanen gaba zuwa fadan wanda yake a cikin aya na sallallahu alaihi wasallama kar ka zama kana da kuma da zai jayin ku yau da Allah zo ba ya zo da ya tara na duniya a cikin aya na hudu kar ka zama wanda ya jayin ku cewa alƙawarin Allah gaskiya ne dan fadin za cewa alƙawarin da gaskiya ne za a kai tabbatar da jahilci kenan da cikin zuwa da zuwa Allah kenan haka ne wannan guda a tattara da zuwa cikin annaba abin nufi wa'azin su kada ci gaba a cikin lamuran su da zuwa hujja ne abin da ke yi kenan wanda Allah ya ce yi kuma ba a zuwa a cikin haya ba wata dubda zai cewa suna son wannan zubar wanda Allah ya nasa kai bisa sanin cewa a kanta to ta yaya kuwa haya da ta azama ruwa gaban ta kada ka tambaye abin da baka da sani cikin sa yin ne maka wazi to ɗauka abin da yake bayan da abin da abin da yake gaban ta shi ya buga mata dan misalin wannan ina bukatar yi wa izini halittar tambaya na halatta a cikin a farko a farko lamari sai Allah ya hada shi kada ya tambaye shi abin da ya daɗe musamman sa a kansa ya ɓoye shi a cikin gabarsa daga samun mai wajen ba ga har da ɗansa da ya zai mata ɗin da ya halaka sannan sai Allah ta'ala ya ce ni'marsa kuma alaihi gare shi da sanar da shi wannan da fadar da zai inda hu cewa baya da cikin halitta shi ba aikin jirgi bane ba mutum jirgi bane wakila ya kai kuma na wannan haka na aka wurin nan da wasu a cikin wata aya daban da shi da hakuri abin da ku biya ga mutanensa wala ko da ba yayin nan ya kuma ta halin jahilai saboda kanin nadama abubakar bin burkin ne haka yau kila kuwa ma'ana ni gaba dai ga kalmar sa ne manzo sallallahu alaihi wasallam kar ku kuna cikin jahilai ma abu muhammad bai kiji ya kai to da ba yawa da akwai kai shi irin wannan kuma da yawa da wannan fasali wani da yake wajaba sai da shi ana masu bai ne bayan an dauka kana a yanke masu ne idan kace kai mai tambaya idan ka tabbatar da kan masu ne daga wannan zamani cewa wani abu a nasa gare daga wajen ranka domin ma'ana ya kwan harkon garkon da Allah ya ga adamu Allah ya ga adamu wannan in ya aikata kaza kuma tabbata tun da ne kamar da kamar da Allah ya la idraka la idrakta wala idrakta la hada min amal gaib da rai kar da aya din da fadda Allah ya je kar ka rike da wannan Allah amma da ya bane ka wani fitar da kai kar ka kira yin kar da aya din kamar da Allah ta'ala wallahi ya man amma dan nan kan da wannan da rayuwa kar da aya din kamar da wallahi da ya hukur karbi saboda da in kamar yawancin wanda suke cikin ƙasa a za su ɓarka kai gaba da sanya Allah da barinta in Allah sai zai yi kanin zuciyarka da barin Allah kuma ka aika ba ba ka san da zalunta ba da barin sa da barin Allah ya ka maka furai da barin kai wannan an waka sanin Allah ya tafi da kai cewa mu sallallahu alaihi wasallam ba ya ganta ba da ke bai zata ake ba ko bai hanta gari ba sai bai zata ake bai zata ake ba ko kuma shi ya saba da wani hukunci duk ba zai yi ba ko ya tare da Allah da wani ko ya kiro Allah abin da baya so ko ya kira ga Allah ko ya bata ko ya yi yanke zuciyarsa ko ya kafirai a tasu sai ya sauke lamarin da ya yi wa lamari da bayani cikin sanda ke wanda ke nuna sama samawa cewa ita wa akinsa in ji ba kuma wannan hanya take ba a yi kuma kuma bane kuma kuma Allah shi ke da da ransa da karin zuciyarsa da fadin sai ce wallahu ya zuwa gamin nasi Allah shi ke ya kan da mutane abin da ba da Musa ga Harun da ta ba kai ku tsoro in ni ba ku a ko wara na Allah ji ba ai dan ganin da na kan ne a cikin da da jam da bai da dinin Allah to Qur'an abu kika bai da ya ci ga wurin wanda ke rauna rai Allah ta'ala da yake girba nan ke kare kare mu da aya da ni da fada da yake yayin da namu mun nan da namu sai raunin rayuwa ma'anar da ta wannan kafin kuma wanda yake tafi jini sakamakon ka sakamakon ka yin sakamakon ka da ka kake kin wanda za ka aikata ne amma ba zai yi ba amma da ka yi haka nan da yake an ga yawancin wanda yake cikin kasa wallahi za ku fada yin wani hanyar Allah to muradi ne ba da kai ake wani gari kamar da yake haka da cikin wanda kai kamun su da da ne da fadin sa idan Allah ya so ya yi iya din zuciyarka Allah ya ba ta ce ya tabbatar da gaskiya ya kuma ne za ta zama da wakwai da kuma abin da ke cikin alaƙa cikin kayan shi Allah ya yi da zai maji abin da ya faru yin wannan sai abin da ke da waɗannan ake ana ga annabi ba annabi ba da annabi ba wannan ba halin wanda ya fi karshe ake mazala ba wanda ya rika wani wani ba nan ba wanda da kuma kai tsoron Allah karka buka furai ai da lauta ya ji ba Allah yana hana shi ne ga abin da ya so yana wurin da abin da ya so abin da ya ce kada kora da wanda ke da ruwan wajen ai wa wata wata wata wata da yi ai ba za ka kore shi ba ko ba zai da shi Allah ba Thank you. ဒီလိုတော့အဲ့ဒါကိုပါကြည့်ပါကြည့်